الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله آه يوم za mu tashi daga inda muka tsaya jiya wanda shine karatunmu na biyu a wannan wata kuma a cikin wannan shekara mai albarka muna fatan Allah shi mana muwafaka ila ma yuhibbu wa yarda muna nan dai cikin suratul tauba malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم كالذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة نعم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وقلتم كالذي خاضوا أولئك حبدت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون الله أكبر الحمد لله muna nan cikin suratu tauba wadda a cikinta Allah subhanahu wata'ala yake nuna bara'ar masu imani baki daya daga wanda suka kafirce ma Allah musamman masu warwar alkaura da kuma bayyanawa da tona asiran munafukai masu yi ma musulunci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zagon kasa mun ji abubuwan da ayoyi suka faɗi gabanin wannan irin yadda Allah ke zargin miyagun ayyuka da miyagun maganganu na munafukai shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa kallazina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa akthara amwalan wa auladan fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'a alladhina min qablikum bi khalaqihim wa khultum kalladhi khadu ulaika habidat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun wato Allah subhanahu wata'ala ce ku munafikai kun kasance kallazina min qablikum kamar waɗanda suka gabace ku waɗanda suke kafirai aikinku iri ɗaya da nasu kanu a shadda minkum kuwatan tare da cewa waɗancan da suka gabace ku sun kasance sun fi ku yawan ƙarfi na mulki da iko a duniya da ƙarfi ma na jiki wa aka fara amwalan wa auladan kuma waɗancan da suka gabace ku sun fi ku yawan dukiyoyi da yawan 'ya'ya to wannan karfi da suke da shi da yawan dukiya da yawan ‘ya'ya sai ya ruɗe su fastamta'u bi khalaqihim sai suka ta jin daɗin su na duniya suka ta sharholiyar su bi khalaqihim da rabon da Allah ya ba su na duniya suka ta jin daɗin su suka manta da Allah kamar fastamta'u bi khalaqihim shi ne to su waɗannan wanda suka gabata sun fi ku yawan 'ya'ya da yawan dukiya da ƙarfi na kowane ɓangare na mulki da na ƙarfin jiki ma to suka shagaltu suka manta da Allah fasamta wa bi khalaqihim suka jaɗin rayuwarsu ta duniya suka yi ta sharholiya da rabon da Allah ya ba su na duniya suka manta da Allah to kuma da kuka zo yanzu munafukai sai kuka bi sawunsu fassam ta'atun bi khalaqikum sai kuka rika jin daɗi kuma da naku rabon da aka baku na duniya kuka manta da Allah kamar samta allazina min qablikum bi khalaqihim kamar yadda waɗanda suka gabace ku suka rika jin daɗin su da rabon da aka ba su na duniya suka manta da Allah wa qultum kallazi khadu sai kuka rika kutsawa cikin maganganun banza magangan kuka rika kutsawa cikin maganganun banza maganganun saban Allah maganganun cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kallazi khadu kamar yadda su suka kukkutsa suka saba ma Allah har Allah ya fushi da su shine Allah subhanahu wataala ya ce ma'ana ku munafikai aikin ku yayi daidai da irin na kafiran da suka gabata irin sharholi yadda suka yi suka manta da Allah da maganganun banzan da suka yi ta manzanni kuma irin su ne kuke yi ula'ika habidat a'maluhum fid dunya wal akhirah to waɗannan irin kafirai da suka irin wannan aiki sune wanda ayyukan su suka ɓaci a duniya da lahira kamar yadda kuma na kun ya ɓaci duniya da lahira tunda kun yi irin aikin su wa ula'ika humul khasirun waɗannan sune masu yin hasara za su je lahira su gaba su da komai sai azaba to kuma tunda kun yi irin nasu kuma hakan za ku yi asara din na sake dawo da wannan ayar ne mun fassara ta jiya amma akwai wasu kalmomi biyu da suke kalmomi ne masu sigar mari na ba su sigar amari a wajen karatunmu na jiya ai fastamta atun bi khalaqikum kuka kuma kuka rika jin daɗi da rabanku sai na ce ku ji daɗi a karatun jiya to dan islahi ne akan na jiya wa khultum kallazi karu sai na ce ku kutsa kamar yadda suka kuna kamar yadda suka kutsa a alhali Allah yana cewa da kun kun ji da kuka rika jin daɗi kamar yadda su ma suka ji kuka rika kutsawa kamar yadda su ma kuka kutsa kamar yadda su ma suka kutsa cikin maganganun banza da saban Allah shine dan ya zama kamar ilhaki ko istidraki akan yadda aka yi karatun aya jiya wani abu ya dan dauka haka ulaika alladhina habidat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar wa ulaika humul khasirun wadannan sune masu yin hasara a duniya Allah ya kiyaye mu na'am ألم ياتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله أكبر to Allah subhanahu wata'ala ya ce su waɗannan munafukai da sauran kafirai da suke yin kangara ga Allah da cutarwa ga addinin Allah da manzon Allah ba su samu labarin abin da ya gudana ga wanda suka gabace su ba ne da irin azaba da musibar da ta saukan musu shi yasa suke yin haka alam ya atihim naba'ul ladzina min qablihim shin wai labarin waɗanda suka gabace su wanda suka kangare ma Allah bai zo musu bane qaumi nuhin labarin mutanen annabi nuhu bai zo musu bane wa adin labarin adawa bai zo musu bane wa samud labarin samudawa bai zo musu ba yadda suka kangare ma Allah da yadda Allah ya masu wa qaumi ibrahim labarin mutanen annabi ibrahim bai zo musu ba yadda Allah ya masu wa ashabi madiyan da ma'abuta madiyan wato mutanen annabi shu'aibu labarin bai zo musu yadda suka kangare ma Allah da yadda Allah ya halakar da su ba wal mutafikat da mutanen annabi ludu almutafikar ma'ana waɗanda aka kifar waɗanda aka kifar da su da azaba labarin bai zo musu bane a ta duk to dukkan waɗannan in labarin bai zo musu ba a tattun rusuluhun bil bayyana duk manzannin sun zo musu da hujjoji na gaskiya da bayani dalla dalla wanda yan an bishi za a shirya amma suka kafirce da suka kafirce din kamar yadda kuka kafirce ku munafukai da sauran kafirai me ya biyo baya abin da ya biyo bayan bai da daɗi ba ku sani ba ne ƙaumin nuhin dai allah ya dilmiyar da su da ruwa in aka ga dikisa annabi nuhu yadda allah ya tsiratar da annabi nuhu da masu imani su kuma aka dilmiyar da su a ruwa adawa akwai kisarsu da allah subhanahu wa ta'ala ya bada da yawa gurare cikin alkur'ani da suka ga Allah ya ba su ƙarfi har suna yi Allah kirari cewa man ashaddu min naquwa wa ya fi mu tsananin ƙarfi a duniya har da za a zo aina mana barazanan wai in ba mu yi imani ba za a yi mana azaba Allah ya ce awa lam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhu quwwatan wa kanu bi ayatina yajhadu ba sa ganin Allah Ubangijin da ya halicce su ya ba su wannan ƙarhin ba su tunanin ya fi su ƙarhi har suke jayayya da ayoyin Allah to da Allah ya tashi nuna musu an fi su ƙarfi da ya sauka musu da araba duk ƙarfin nan nasu da girman su ba a taɓa mutane masu girma kamar su a duniya da masu da ƙarfi ba amma sai Allah ya haɗa su da iska sai ta ɗauki ta ɗaga su sama kamar karmami yadda iska guguwa ke yawo da karmami a sama haka take yawo da su ta wujijjiga ta wujijjiga su sama sannan ta buga da ƙasa nan da nan sai ga su a kwankwance duk sun mutu fatar kauma fi sar'a ka annahum a'jazu nakhlin kawiya sai ga mutane kawai katti kwankwance kaman itatuwan dabino ba ko ba rai jikin su a gani haka samudawa kauma nuhin wa adin wa samu haka samudawa su kuma adawa na biyu kenan su ma suna takama da karhin da abin da suke takama da shi wanda Allah ya ba su suka kangare ma Allah amma su ai da su da ashabu madiyan mutanen annabi shu'aibu su da tsawon mala'ika kawai aka yi musu suka hallaka duk wani kangara da kafiri ke da an sa mala'ika Allah ya ce mala'ika ya daka matsawa kai shikenan sai su faɗi su mutu fa asbahu akhadhahum as-sayhatu fa asbahu idarihim jasimin kawai tsawa ta mala'ika ta kama su ta kan musu kawai he ga su sun waye gari duk sun faɗi sun mummutu sun zama gawawaki kawai a gidajensu a gani to labarin waɗannan ne bai zo musu ba ne shi yasa suke kangare ma Allah suke cutar da manzan Allah in munafukai ne suke cutar da addinin Allah wal mutafikan ko su ne mutanen annabi wa kaumi ibrahim da yadda aka yi mutanen annabi ibrahim alaihi salam walmutafika wa ashabi madiyan ayyun na gama da waɗannan mutanen annabi shu'aib kenan duk da tsawa aka halakar da su walmutafikat labari bai zo musu na mutafikat ba wato mutanen annabi ludu kenan waɗanda kangara ta kan kangara sai Allah subhanahu wataala ya aiko mala'ika aka cicciɓi garurrukan su aka ɗaga sama aka kifas kamar yadda mai huɗa ke ɗauka ko kuma ka ɗau kwano ka kifar da shi ka kife shi saman ta koma ƙasa haka aka yi musu kuma aka biyo baya da ruwan azama wa amdarna alaihim hijaratan min sijilin aka kifar da garin kamar yadda zaka kife kwano ko faranti kuma aka bi baya da ruwan duwatsu na azaba to duk wannan labarin duk wanda wannan labarin wannan kafiran da azabar da ta zo masu da ta kan masu ya ji wannan labarin kuma bai imani ba to mai yake nufi Allah ka kiyaye mu da kafin duk wanda zai kangare mu Allah to ya sani cewa bai fi karfin Allah ba ko Allah ya baka dama kana ta yin abin da kaga dama a bayan ƙasa ya baka dukiya ya baka mulki ya baka ƙarhin abubuwa da yawa kai ke faɗa aji sai yadda kaga dama za a yi ka kauda wanda baka so ka dora wanda kake so in Allah baka irin wannan dama makin to tsaya ka bi Allah ka sani cewa Allah ya fi karfinka in kai amfani da wannan damar wajen kangare ma Allah to da Allah ya tashi kama ka abun ba kyau Allah ya kiyaye mu duk waɗannan a tattun rusuluhun bil bayyinat manzanninsu sun zo musu da hujjoji na gaskiya amma suka karyata sai Allah ya sauka musu da azabobi iri-iri nau'i-nau'i kuma azabobin da Allah ya sauka musu ya hallaka su da zuwa ma kana Allah liyazlimahum Allah bai zalunce su ba eh Allah baya zalunci Allah bai zalunce su ba walakin kanu anfusahum yazlimun amma su suka zalunci kawunansu Allah bai zalunce su ba kowa da irin nauyin azabar da aka yi masu fa kullan akhadna bi dhanbi haka Allah subhanahu wataala ya ce kowanne mun kama shi da irin laifin shi da irin azabar da muka yi mai فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا can ma sai Allah ya ce wa ma kana Allah liyazlimahum Allah bai zalunce su ba walakin kanu anfusahum yazlimu su dai dai suka zalunci kawunan su tunda Allah ya ce musu ga hanyar tsira ga hanyar tsira ku taho ku taho ga hanyar tsira suka in kuka bi nan za ku hallaka in kuka bi nan za ku hallaka amma ina suka kauce mu hanyar tsira suka dawo inda ake aka ce musu in an bi za a cimma azaba kaga ba ba wanda ya zalunce su suka zalunci kawunan su Allah ya kiyaye mu da zalunta kawunan mu Allah ka yaye mana wanda muka yi na'am والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله الله أكبر إن الله عزيز حكيم الله أكبر تو Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kamar yadda aka faɗi yadda halin munafukai yake da irin sakamakonsu aka yi faɗin narkon da ke kansu to kuma nan kuma za a faɗi muminai da irin aikinsu su kuma da irin rahamar da ke tattare da su walmuminuna walmuminatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna salata wa yutuna zakata wa yudiyuna Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah inna Allah azizun hakim walmu'minuna walmu'minatu mu'minai ko maza da mata da mu'minai maza da mu'minai mata duk ɗaya ne wanda da yi aikin alkhairi mumini namiji ko mumina mace wanda da yi aikin alkhairi zai haɗu da kyakkyawan sakamako wa man ya'mal min as-salihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata wala yuzlamuna naqira ko wanda zai aiki mai aiki mai kyau namiji ne ko mace kuma ya aikin yana mumini to wannan zai za su shiga aljanna ba za a tauye musu komai ba daga cikin ayyukansu saboda haka wal mu'minuna wal mu'minatu mu'minai maza da mu'minai mata ba'dhum awliya'u ba'd su kuma su ma sashen su majibinta sashe ne yadda munafikai suke masoyan junansu aikinsu iri ɗaya to haka muminai maza da mata ba'dhum awliya ba'din sashen su majibinta sashe ne ma'ana masoya sashe ne aikinsu iri ɗaya zaka ji kalmomin su iri ɗaya manufar su iri ɗaya ta imani aikinsu kuma akasin na munafukai ne su munafukai Allah subhanahu wataala ya faɗi ayar da ta gabata cewa ya amuruna bil munkari ne wa yanhauna anil ma'ruf to su ko muminai ya amuruna bil ma'ruf suna yin horo ne da ayyukan alkhairi abinda Allah ya ce a yi abinda manzan Allah ya nuna a ga yadda za a yi shi suke nuna ma mutane su yi wayan hauna alil munkar suna kokarin hani ga ai abun ki duk wani mugun abu da shar Allah ya hana annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsawatar ga littafin Allah ya hana to shi suke kokarin su hana su muminai kenan kamar yadda Allah ya wajabta ma kowane mai imani ya yi horo da abin alhairi to wannan sifa ce ta muminai horo da alhairi da hani ga abin ki saboda haka mumini in ya ga ana yin wani aiki mara kyau na sabon Allah to zai iya bakin kokarin shi bakin kokarin nan nashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi nau'i uku man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wanda ji yaga ana wani aiki mugun aiki wanda Allah ya hana to farko yayi kokari ya canza abun da hannun shi in ikon shi na ya canza da hannu ne to canzawa da hannu sai dai in huku kai hukuma ne kana da iko ko kuma wanda ke yin aikin nan na sabon Allah karkashin ka yake kana iya hukunta shi to wannan sai kai da hannunka fa in lam yastadi sai manzo Allah ce in bai mutum bai iya kuma fa bi lisanihi to yayi da harshe kamar irin wannan da muke ayi wa'azi in an ga abun da ba daidai ba a ce a bari abun da yake na alkhairi a jawo hankalin mutane su aikata to shine bi lisani wannan aiki ne na malamai kuma ko ba malami ba abin da ake nihi da malami duk abin da ka san Allah ya hana wannan abun kana da tabbas haramun ne kana musulmi to ai kai malami ne akan abun in kaga wani na yin shi kila shi bai ko bai san Allah ya hana ba ko kuma kumaji yake yi in kana da ikon yi mai magana ka mai magana ka a dauka wai sai malami ne zai hani ga abin ki da bakin shi a'a kai ma da ba ba ayar zaka ja ba ba hadisin zaka ja ba shin ai dai ka san wannan abun haramun ne Allah bai so ko malaman sun wadi ka ba ka yadda to wanda ke yi in kana iya mai magana ka ce kai wane wannan aikin da Allah ya kana musulmi kana kake irin wannan bayan Allah ya haramta yana daga cikin abin da zai kai ka cikin azaba ka nuna mai cewa ya bari in aikin alheri ne ka nuna mai yayi gwargwadon iko ko baka iya jan aya baka iya jan hadisi to dada balle malami wanda zai iya jan aya zai iya jan hadisi ya ce Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza to wajibi ne wanda ke iya ya faɗi ya ce a bari in an gyara kai ka kubuta in ba a gyara ba ka kubuta Allah ya kubutar da mu to shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce in kuma abu mutum bai iya yin wannan ma ba inda zaka iya yin magana bane ko kuma baka san maganar da zaka yi ba ko kuma abin ya gurin ya fi karfin kai magana kasan ita ma yin maganar ma samun dama ne baka iya yi to shine annabi ce fa bi qalbi fa in lam tadifa bi qalbi sai ka kyabun a zuciyarka ka nuna baka tare da abu in gurin kake ka tashi ka bar gurin ka nuna damuwarka ka bata rai ka nuna baka ji daɗin abun ba to in kai haka mafi raunin imani da yake na amma dai in kai haka in iyaka ikon kake nan to ka kubuta to amma sifan muminai dama shine horo da alkhairi da hani ga abun ki kuma wannan shine babbar sifar da Allah subhanahu wataala ya ba al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya faɗi cewa al'ummar annabi ita ce mafificiya al'umma kuntum khaira ummatin ukhrijan lin nasi ko sai ya ce me ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar to saboda haka idan mutum musulmi mumini mabiyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai horo da alhairi bai hani ga abinki ko a saba ma Allah ko ka abi shi oho bai damu ba to wannan ya tauye kan shi a cikin zama cikakken dan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya kiyaye mu to su mu'mine wal mu'minun wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata kuma mu'mine suna tsaye da sallah su yi ta kan lokacinta su yi ta da sharuɗanta su kiyaye yadda Allah ya ce a yi ta yadda manzon shi ya ce ya koya a yi ta haka suna tsaye shine tsaye da sallah a yi ta kan lokacinta a ba ta haƙoƙinta kamar yadda musulunci ya karanta to shi ne tsaye da sallah ba ina sallah kawai shi kenan ko ma wace iri ba ce a ba kana tsaye da sallah ko wace iri kai dai kan sunanka kana sallah ba akwai sallar da ba sallah ba ce in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gani sallar da ba sallah ba wani mutum ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a masallaci ya zo ya sallah butsa butsa butsa butsa butsa butsa butsa irin ba cikakken ruku ba cikakken sujada yana gama ya zo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alayka ya rasulullah sai manzo Allah ce qum fa salli fa innaka lam tusalli tashi ka je kai sallah ba kai sallah ba ashe kaga akwai sallar da za a yi amma ba a yi ba ya sake zuwa ya irin wannan ya dace assalamu alaikum ya rasulullah annabi ce je kai sallah je ka je kai sallah ba kai sallah ba sai da ya haka so uku annabi na ce je ka sake sallah ba sallah kai ba sai ce to ya rasulullah ai ni in zan yi so nawa ni irin wanda zan yi kenan ita na iya annabi ce to zauna a koya maka sallah hadisin na nan sahihi ana ce ma hadisin musi'i salatahu annabi ce to kaga in ka zo ka tsaya wajen sallah kai kabbara sai ka karanta abin da ya sauka gare ka na alqur'ani sannan in ka gama karatu sai ka yi ruku'u in ka yi ruku'u karka dago daga ruku'u sai ka natsu ka daidaita sannan ka dago in ka dago kar ka koma sai ka miƙe kyam ka daidaita ka natsu sannan ka tafi sujada in ka ce sujada kar ka dago sai ka natsu gabobin ka duk sun tsaya inda suke sannan ka dago Sa- annabi ya kwatanta mai muhimman ayyuka da na sallah sannan ya ce sannan kai ta yin haka a cikin sallar ka to kaga ashe sallah tana buƙatar a koyi yadda ake yi a san yadda ake kuma a yi ta yadda ake to shine tsaye da sallah ba kawai da an motsa ka ce a ina sallah ba to kana sallah amma wace iri irin wadda aka ce a yi koko irin wadda ka ga dama ya kamata kowa ya tsaya ya caji kanshi to mumine suna tsaye da sallah irin haka wayi tuna zakata kuma mumine suna ba da zakka yana da cikin sufan mumine masu imani suna ba da zakka to ita ma zakkan nan ka ana ba da ita a kan lokacinta a yadda al- eh, yadda Allah ya ce abinda Allah ya ce a bada kuma zuwa ga inda aka ce a bada ba kawai don Allah ya ce kai zakka za ka ɗeba abinda ka ga dama ba ne a lokacin da ka ga dama ka ba waɗanda su ka ga dama a'a Allah ya- a- a- shari'a ta nuna maka lokacin da ya dace ka yi kowace irin nau'in dukiya kuma an nuna maka irin abin da zaka gwargwadon abin da zaka bada kuma an- Allah ma ya nuna maka irin mutanen da zaka ba saboda haka wanda ke yin muminin da ke yin zakka sai yayi waɗannan abubuwan guda uku sannan ya zama yana zakka ya hidda a lokacin da Allah ya ce ya fidda kuma ya fidda iyakar adadin abin da Allah ya ce ya fidda bai tauye ba kuma ya bayar da ita gurin da Allah ya ce a bada bai kai ta inda ya ga dama ba to wa- in yi wannan to shine ba da zakka kenan duk kuma wannan yana nan rarrabe a littattafan addini in kuɗi ne tsabar kuɗi in noma ne in dabbobi ne in 'ya'yan ice ne duk yana nan a da- a filla-filla wanda in mun kama bin shi wannan filin dan lokacin karatun ba zai ishe mu ba to amma dai wajibi ne akan kowane musulmi ya san yadda zai tsaye da sallah kuma ya san yadda zai yi zakar yadda Allah ya ce a, in Allah ya hore mai abun yi ba yana nihin zakka kawai kai kana da dukiya ai lokaci ya bari in ɗebi kawai kai ta ba mutane yadda kaga dama kai ba da abin da kaga dama yadda a ka tsaya ka binciki nawa aka ce ka bada a wani lokaci kuma suwa aka ce ka bada duk wanda ka saba a wannan guda ukun Allah ba zai anshi zakkarka ba yawwa to mu'mine suna tsaye da sallah kuma suna bada zakka bayan wannan wa yudiquna Allah wa rasulahu suna kuma biye da Allah da manzon shi duk abin da Allah da manzon shi suka ce su yi suna iya kokarin su su yi duk abin da Allah da manzon shi suka hana ko ko in ce ya hana to suna ko- iya kokarin su su ga sun bari to waɗannan masu wannan sabon su ne muminai wa yuduna Allah wa rasulahu ko ulaika sayarhamuhumullah waɗannan kam sayarhamuhumullah su ne wanda Allah zai ji kansu su ne wanda Allah zai marahama su dawwama kuma cikin rahama din kamar yadda waɗancan da aka ce wal munafiq al muna- wal mun- al munafiqun wal munafiqatu ba'dhum min ba'dhin ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fa nasiyahum innal munafiqina humul fasiqun ko to kaga irin nasu sifofin kenan munafukai da kafirai sai Allah ya ce wa adallahu almunafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannama khalidina fiha Wa- ka gani walahum hiya hasbuhum wal anahumullah walahum azabun muqim to kaga wannan irin sifan munafukai da kafirai kenan amma sifan mu'minai ita ce wannan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasula ulaika sayarhamuhumullah waɗannan su ne wanda Allah zai musu rahama Wa- wa- wa- ko wala ka zaramullah inna Allah azizun hakim domin me inna Allah shi haƙiƙa ubangiji Allah subhanahu wataala azizun mabuwayi ne cikin ayyukan shi hakimin kuma mai cikakkiyar hikima da abin da kaga Allah ya yi to iya ƙarshen hikima kenan hakan shine daidai ba mai iya yi ma Allah gyara ya ce yanda aka yin ba haka bane ko da haka aka yi da ya fi babu Allah subhanahu wata'ala mai hikima ne kuma hikima ƙarshen hikima na'am وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن Mm.
ورضوان من الله أكبر Mm.
ذلك هو الفوز العظيم Allahu akbar to ulaika sayarhamuhumullah shi yasa ya zama duk muminin da aka faɗi ne a ce rahimahullah rahimahullah a istilahin wasu mala istilahin magabata mafi yawa an kakkasa idan ma in kaji an ce radiyallahu anhu to sahabi ne eh sahabi wasu malamai a haka kan haka suka tafi in in sahabi ne dama da an ce wato title ne kowa da nashi in sahabi ne a ce radiyallahu anhu in kuma wani ba sahabi bane tabi'i ne ko tabi'u tabi'i ne ko wani bab- mab- sauran magabata har zuwa yanzu ko mun yi daraja mutum sai a ce ma rahimahullah saboda ulaika sayarhamuhumullah mu'minai kenan to amma wasu kuma na malamin na ganin a'a to ai ko radiyallahu anhu addu'a ce ai su ma ai mu'minai Allah ya ce radiyallahu anhu wa radu anhu ko to wasu na ganin a'a ab- bar radiyallahu anhu sai sahabi saboda kamar wani title ne yadda ba za ka am- a- ba za a ambaci manzon Allah ka ce radiyallahu anhu ba ko za ka ce an ambaci annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallam an ambaci wani annabi ka ce alaihi salatu wa salam ko in ko Allah aka ce fa za a ce Allah ka ce sallallahu alaihi wasallam Eh, in an ce Allah haka ce subhanahu wa ta'ala ko tabaraka wa ta'ala an an ambaci annabi alaihi salatu wassalam ko in annabi mu ne mu ce sallallahu alaihi wasallam to in sahabi ne a ce radiyallahu anhu in ko ba sahabi ba sai a ce rahimahullah to amma dai wasu malamai na gani radiyallahu anhu ba sai sahabi ba addu'a ce kowa ana iya yi mai Allah ya mana muwafaka eh duk ba wata ba wata matsala a ciki duk wanda aka fa- aka yi yayi a ulaika sayarhamuhumullah inna Allah azizun hakim wa'ada Allahu almu'minina wal mu'minati Allah yayi alkawari ga mu'minai maza da mu'minai mata dinnan masu irin wancan ayyukan da aka faɗi ya musu alkawarin jannatin tajri min tahtiha al-anhar ya musu alkawarin shiga aljannatai aljannatan nan waɗanda ta jirimin ta hatihal anharu ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinsu ƙoramun nan guda hudu da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi mana a cikin suratul ahqaf fiha anharu min ma'in ghairi asin masalul jannati allati wa'ida almuttaqun fiha anharu min ma'in ghairi asin wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharu min khamrin ladhatin lisharibin wa anharu min asalin musaffa waɗannan ƙoramun suna gudana a ƙarƙashin waɗannan aljannatai wanda Allah ya muminai alkawari waɗannan su ne manya-manyan ƙoramun da ke gudana a ƙarƙashin aljannatai ko ina da su kowane gida akwai su bayan kuma ƙananan ƙoramu na masu feshin abubuwa na jin daɗi da da- da shakatawa iri-iri ga su nan irin ƙoramun da Allah ke tafi da cikin sautul rahman cikin sautul waƙiya da sauransu Allah ka azurta mu da aljanna tajin mutane na haru halidi na fiya kuma in suka shiga za su zama masu dawwama a cikin aljanna din babu yankewa bayan wannan wa masakina tsayibatan da kuma guraren zama masu daɗi masu daɗin zama gidajen aljanna gida ne wanda ba sauro ba zuha ba sanyi ba iska da za ta bata mare ba shara ba toilet a gidan ba magudanar ruwa ta ƙazanta masakina tsayiba gida ne kawai na jin daɗi sai kamshi sai kayan shagali kawai Allah ka azurta mu wa masakina tsayibatan Allah ya shirya ma masu imani fi jannati adin a cikin kuma aljannan nan ta adin aljannar zama na dindindin a cikin makotaka da Allah subhanahu wata'ala zalika huwa al-fawzul azim eh wa ridwanu min Allah akbar babban magana kenan eh wa masakin tayyibatan fi jannati adin wa ridwanu min Allah akbar bayan wannan alkawarin da Allah ya musu akwai kuma ridwanu min Allah samun yarda daga Allah akbar wadda ita ce mafi girma daga aljanna ta mahi aljanna duka samun yadda Allah shine mafi girma daga samun aljanna Allah ka ba mu yaddarka Allah ka ba mu yaddarka abin inda abin da yasa Allah subhanahu wataala ce yadda yarda shi ta bi aljanna girma wato hadisi ya zo sahihi cikin im- eh, ci sahihul buhari annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa idan yan aljanna suka shiga aljanna suna shagalin su Allah subhanahu wataala zai yi wani tajalli gare su ya musu magana ya ce ya ku yan aljanna in Allah ya dahe mu ce labbai ka rabbana wa sa'adaika wal khairu biyadika biyadika mu amsa ma ubangiji amsawa ta girmamawa da godiya sai Allah subhanahu wataala ya hal raditum shin ko kun yarda da abin da na baku sai yan aljanna mu ce insha Allah a ya ubangiji wa malal lana lana ba me zai sa ba za mu yarda da abin da kai mana ba wa kad a'taita a'taitana ma lam tudi ahadan min khalqika gashi ka ba mu abin da baka ba wani cikin halitta ka ba mu ka ba mu me zai sa ba za mu yarda da abin da ka ba mu ba Allah subhanahu wataala sai ya ce ala wa dikum afdala min zal to ba ku zo in ba ku wanda yafi wannan ya aljanna ce ka to ya ubangiji wanda me kuma zaka ba mu wanda yafi wannan Allah ce uhillu alaikum ridwani fala ashadu alaikum abadan shine in sauka muku da yadda ta in ce na yadda da ku har abada ba zan yi fushi da ku ba to shine ridwanu min Allah eh domin ko ana cikin aljannar in ba a samu ridwanu ba akwai tsoro kenan kila wata ran a iya cewa to ku fita ko ku yi wani abu a ce duk ku fita in ba a samu ridwan ba ta shi yasa Allah ya daure jin daɗin ya aljanna da ridwanun min Allah Allah ya ce na yadda da ku daga yanzu har abada ba zan fushi da ku ba, balle in ce ku fita ba za a yi irin ta kakanku Adamu ba wanda da da shi da matan shi cikin aljanna suke wani abu ya gitta na muradin Allah aka ce to ku fita daga aljanna ku ta can kasan duniya to ba zan yi muku haka ba har abada fala ashabu alaikum abadan Allah ka azurta mu to shine ridwanu min Allah ah, wa ridwanu min Allah akbar zalika huwa al-fawz al-azim samun al-shiga aljanna da samun yardar Allah wannan shine babban rabo a wajen Allah Allah ka ka- ka rabotar da mu na'am يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم na'am ومأواهم جهنم na'am وبئس المصير Allahu akbar Ah, Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'awahum jahannam wa bi'sal masir ya kai wannan annabi mai girma mai daraja a wajen mahalicin shi kamar yadda dai Allah subhanahu wata'ala ya saba kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai cewa ya kira shi da sunan shi kai tsaye kamar yadda yake kiran sauran annabawa ya musa kaza kaza ya isa kaza kaza ya nuhu ya salihu da sauransu to amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam tare da cewa shi ake ma saukan mu alqur'anin kamar shi ya kamata a ji ana kiran shi ana cewa ya muhammadu kaza ya muhammadu kaza kaza a'a Allah bai kiran haka sai dai ya kira shi da lamiri mai na girmamawa ya kai wannan annabi ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muddathir sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna girman girmamawa da darajawa da Allah subhanahu wataala yake ma annabi mu sallallahu alaihi wasallam tare da cewa bawan shi ne shi ya halice shi tare da cewa bawan shi ne shi ya halice shi bauta mai yake amma kuma yana girmama shi yana mutunta shi ya ce ya ayyuhan nabiyu ya ayyuhan rasul to saboda haka yana da kyau Allah yana girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne dan ya nuna mana ya zama wajibi akan mu mu ma mu girmama manzo Allah in muna son zaman lafiya tsakaninmu da Allah saboda haka yana daga wauta kamar mawaƙanmu ma yanzu na hausa in za ka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama waƙa ka rika sanin irin yadda za ka rika kiran annabi ba daidai ba ne kana yabo annabi kai ta kiran suna ya muhammadu kaza kaza ya muhammadu kaza kaza ya kamata a rika sa ladabi ya kamata a rika ya manzan Allah ko ya manzan mu ko ya annabin Allah da kan abin nan ba kai ta kiran sunan shi kayya gatsa gatsa gatsa gatsa gatsa gatsa ba Allah ma bai mai haka balle kai karan kada miya saboda haka in za ka yabi manzan Allah ka tsaya ka lura da irin kalmomin da ya kamata ka yi amfani da su ka bi shawarar malam mai ishiriniya mai shirina mai yace zinil qawla in hawalta marha muhammadi fa fi kulli qawlin mustahilun wa jaiz in ka tashi yaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to ka auna maganar da zaka yi domin a kowace magana akwai wadda ta kamata a faɗi akwai wadda bata kamata a faɗi ba shine abin da yake nufi Allah ya sa mu dace to Allah ya ce ya kai wannan annabi jahidul kuffara ka yaƙi kafirai da takobi kamar yadda yaƙoƙi suka gudana wal munafiqina ka kuma ka yaƙi munafukai amma su munafukai wani irin yaƙi za ka yi musu da harshe da tona asiri da kunyata su kamar yadda suke kusan su kunyata musulunci a gani saboda haka su munafukai a yaƙe su da kalmomi da magana wa kullahum fi anfusihim qawlan baliga ka faɗi musu zance mai kaiwa matuƙa a cikin zukatansu qawlan baliga a gani wannan shine yaƙar munafukai kuma Allah ya ce wagaluz alaihim ka kaurara ka kausasa musu su mu kafirai ka kausasa musu wajen yaƙarsu da takobi kakka daga kafa kamar yadda Allah ce ya yi aya na nan zuwa duk dai a wannan sura ce qatil ladina yaruna kum min al-kuffari wal yajidu fikum gilza ku yaki waɗanda ke kusa kusa da ku na kafirai wanda suke neman takura muku su samu tsanantawa daga wajen ku to saboda ka wakalu alaihim ka su kafirai ka tsananta musu wajen yaki su kuma munafukai ka tsananta musu wajen wa'azi mai kaiwa matuƙa wajen magana saboda me su kafirai sun ware an san makiya manzan Allah ne an san makiya Allah ne makiya addinin Allah ne saboda haka idan annabi ya yaƙi da su an san yana yaƙi ne da makiyan shi haka ne ko to su ko munafukai fa su munafukai su sun zo kura ce ta sawo fatar tunkiya ta shigo cikin tumaki in aka kore ta a ce an kori tunkiya ko ba haka ba wanda bai sani ba in yi aka kore ta he ce ya aka kori waccan tinkiyar daga cikin yan uwanta tumaki ko ba haka ba so saboda haka su sun sace da musulmi sun sa rigan musulunci saboda haka Allah bai ce annabi ya rika kama su daidai yana kashewa ba idan da annabi ya yi haka da ya a samu matsala wannan yana nuna cewa duk abin da za a yi ana sa hikima idan da annabi ya ce wani munafiki ne ku ɗaukai a je a kashe shi wane mamuna gashi kuma suna tare da shi suna sallah tare da shi me za a ce sai a ce ayo muhammadu kuma bayan makiyan shi hammawan a sahabban shi na tare da shi kawai ya zaɓi wanda ya ga dama ya ce a kashe ko haka za a ce tunda kafircin su ba bayyana ya ba a lullube yake amma Allah ya san su kafirai ne annabi ya san su kafirai ne to shi yasa Allah ya ce ya bar su a lulluben amma ya ce a rika kausasa musu magana an an ce a yaƙe su ba da takobi ba da magana da an saukar da aya wadda za ta tona asiri ya ga gumi na karo musu suna mutsu sun rasa inda za su sa kansu alhali da suna zumuɗin su masu imani ne to Allah ya ce ka yaƙi kafirai da munafukai kowa da irin yaƙin da za ka yi mai wa galuzu alaihim ka kausasa masu wa ma wahum jahannam kuma ƙarshen makomarsu shine wutar jahannama wa bisal masir makoma ta munana in aka ce jahannama ce Allah ya kiyaye mu wanda duk kaga Allah ya sa jahannama to shi ya kai kan shi eh kowa kaga ya je wuta shi ya kai kan shi dan Allah ya riga ya gama ma yanzu ko anan anan duniya ne sai aka ce a'a kaga wannan hanyar akwai hadari kakkabita wannan ma ya ce ma hanyar nan akwai hadari kakkabita wannan ma ya ce hanyar nan akwai in kana so ka je lafiya ka ga hanya nan in ka je wannan har ka je inda za ka ba abin da zai taba ka duk kowa an gaya ma an ja kunnen ka an gaya ma amma kana kallon wanda aka ce za a bi ta lafiya sai ka ce kai kyale su dai ni nan zan bi sai ka bi wadda aka ce mai hadari ce da Allah idan duk abin da ya same ka waye maka kai kai makanka to haka ne ai duk hanyar da za a bi a tsira Allah ya gaya mana duk hanyar da in aka bi za a hallaka a tafi wuta Allah ya gaya mana to mutum yana ji yana gani ya bar hanyar da Allah ya ce a bi a tsira ya bi hanyar da za a hallaka a tafi wuta in ya je wuta waye kai shi shi ya kai kai shi wannan shine Allah ya kiyaye mu annabi sallallahu alaihi wasallam ba bayanin da bai yi ba ya ce inni mumsikum bi hujjatikum anin nari wa antum tataqahamuna fiha kama ta taqahamul farash wal janadib annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matsayina da ku kamar ni ina ina rike da kwankwason ku ne madaura wandan ku ina fisgo ku baya kan ku fada wuta ku kuma kuna kokarin fisgewa ku tafi cikin wuta din kamar yadda dai kamar yadda fari suke zuwa suna fadawa wuta da kansu manyan fari da kanana da an kunna wuta a wani mai kamar fara na fada wuta ake ce mai ko shi da ya ga an kunna wuta sai ya uku rububi suke zo suna fafadawa annabi ya ce to haka nike da ku kullun jawo ku nike kar ku fada amma kullun kokari kuke ku fizge ko ya kun fada kamar yadda farin nan suke yi saboda haka wanda ka gani a wuta shi ya kai kanshi Allah ya kiyaye mu Allah ka kiyaye mu da bin hanyar da za ta kai mu cikin azaba a to a nan gurin annabi Allah subhanahu wataala yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa galuz alaihim ka kausa musu menene bambanci da kuma inda Allah subhanahu wataala yake cewa annabi Musa da Haruna lokacin da ya aike su wajen Fir'auna faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha in kun je wajen fir'auna ku gaya mai magana fa mai musa ka ku gaya mai magana mai taushi kila ya wa'aztu ko ya ji tsoron allah ya gane gaskiya ku gaya mai makaf ku je ku tsananta mashi ya za ka ka haɗa waccan ayar da wannan to sai malamai suka ce a'a shi annabi sallallahu alaihi wasallama allah ya shi da halitta ta rahama ta tausai da jin kai ba fushi tare da manzo Allah in ka ga annabi yayi fushi kawai to an taba kayan Allah ne amma in dai za a yi mai wani abu na damuwa annabi jin tausai gare da jin kai bai da kausasawa shi yasa ma Allah ya ce fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik ya rasulullahi rahama da Allah ya sanya a zuciyarka shi yasa kake tausasa mutane wanda ke tare da kai da kai mai fushi ne mai kaushin zuciya duk da haizu watsa su baka to kaga manzo Allah mai taushin hali ne to sai Allah ya ce ya kausasa ma'ana in ya zai in zai mu'amala da kafirai da munafukai kada kada ya tsaya kai irin halin shin nan na yawan tausayi ya dan daga ya kausasa to shi ko Musa fa annabi Musa alaihi salam shi kuma Allah ya halicce shi da fushi da harzuka haka halin annabi musa yake ijima na lokacin da ya dawo daga ganawa da allah ya zoitar da mutanen shi suna bauta dan maraki bayan kuma ga annabi haruna dan uwan shi wan shi ne uwarsa daya ya ce ya ce ya halifantar da shi ya je ya dawo ya tadda ana bautar dan maraki ga kuma haruna na nan bai tambaye dalili ba ya kama kanshi yana jan ganshi shi yana cewa dan me ka bari suka kauce mu hanya baka bi na ka ce ga abin da ya faru ya kama gayin shi yana ja annabi haruna ya ce yabna umma la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si haba dan uwana ka tsaya ka saurari magana ma kanka rika kama gemu na da gashin kaina kana ja kana fada ka tsaya ka bi a hankali man ka ji me ya faru ba abin da ban yi musu ba kasi wannan aikin sun kusa su kashe ni saboda ina hana su kai kuma ka zo ka kara mun to da wanne zan ji to kaga annan Musa shi Allah ya yi da halin fushi saboda haka da Allah ya aika wajen to kuma kai da zaka je wa'azi ka je ma mutane da fushi ai aka mu hada ko kamar yadda kuma in ka cika taushi kuma ba za a saurare ka ba makiyi kuma kai mai taushi ai sai ya kara raina abubuwa ko to shi yasa shi annabi Musa da zai ta gun Fir'auna sai ya ce fa Musa na fa san yadda na yi ka fa ula lahu qaul layna ku tausasa ka dan tausasa Musa kada kai irin kaushin nan to shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma Allah ya yi da tausasawa ta tausasawa gare shi da jin kai ko kahirin ma shi annabi gani yake da ni Allah zai yarda sai a roƙa ai mai rama dai haka nan a haƙura ta ji taushi gare annabi sai sai Allah ya ce to ka yaƙi kafirai da munafukai kai ku wakalu ka kausasa musu ba to annabi ya dan daga ya kausasa shi ko Musa ya tausasa sai a dawo tsakiya ai yadda yadda abin da zai bada fa'ida yadda ake so sai shine ma'ana shi an ce ya kausasa saboda ba halin shi ba na kausasawa bane to ya dan daga shi kuma an ce ya tausasa saboda halin shi na fushi ne to ya dan tausasa kada abin da ake bukata a rasa Allah ya bana muwafaka na'am يحلفون بالله ما قالوا na'am ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا ayyo وما نقموا إلا أن أغنيهم الله ورسوله من فضله na'am فإن يتوبوا يك خيرا لهم na'am وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة aha وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير Allahu akbar to gashi ayat tana da tsawo kuma gashi ina ganin kamar lokacin mu ɗan mintunan kaɗan ne ko eh eh? ba sha uku ba ne a da nawa muka fara karatun ba da talatin da shida ba to to akwai tambayoyi ko babu ba tambaya to bismillah na'am ana kira ba ta akai ba a kiran manzo Allah da sunan shi ba ta akai a rika yin ladabi wajen kiran manzo Allah eh gara da kai ta cewa ya Muhammadu ya bala yake ce ya Muhammadu amma so ɗaya so bi amma kai ta maimaitawa kaman kana abin nan ka gara kai ta ya Rasulullah ya Nabi Allah ya yi ba da ladabi eh na'am to duk wanda kaga za a zalunta ko ɗanka ne ko ɗan uwanka ko ba ɗan uwanka ba inda ka tabbatar zaluncin shi za a yi kai magana ka a zalunce shi shine daidai yawa in kuma za a zalunce in kana iya taimakon shi ka a zalunce shi ka taimake shi ka a zalunce shi wannan shine hanya madaidaiciya Allah ya taimake mu ba wata ko to game da na'am Eh, eh. a to ita zakka wai zakka ce yace mutum ya hinda dubu ɗari na zakka da ya ba mutum biyu ko kuma ya raba dubu biyar biyar ya rarraba ma mutane wanne ya fi to ita dai zakka hikimarta a musulunci ya zama ana rage mabukata ana ɗan sauƙaƙa masu yauwa yanzu in ka fidda ka ba mutane dubu biyar biyar wani in ka ba shi dubu biyar yau zai kashe ta kaga kenan baɗi ma in za ka yi zakka zai dawo da wato abinda ana son in an yi zakka a rika ba mabukatan da kauri misali in mutum ɗan kasuwa ne ya zama ba ya da jari ya eh, abin ga to akwai in za ka iya ɗan bashi wani abu mai kauri wanda zai iya jan jari kaga baɗi ba he ka ƙara bashi ba in ya ja jari in Allah ya kai mu baɗi ƙila in Allah ya yalwata mai sai ka ga baya shi ma yana ba wani zakka yau shi ma wata ranya ba wani zakka ba ta akai irin yadda ake a rubuta sunanka duk shekara he an baka ba a so ake in an baka bana baɗi kuma a ba wani kai kuma baɗi Allah ya wadatar da kai ka samu yadda za ka yi ya fi alheri saboda haka dai a takaice da mutum ya rika gutsun gutsun gutsun da da gara dan rika bada da kauri yadda wanda zaka ba in dan kasuwa ne zai dan samu jari wanda ya dan iya wata sana'a zai samu dan jari in manomi ne ya iya dan sayan taki ya dan yi wani abu ya- ya- yadda bana noman shi zai samu da kauri to in ana yin haka za ka ga wataran waɗanda ake ba zakar su ma sun zo suna badawa amma idan ana ba da dubu uku dubu biyar dubu ɗaya dubu biyu dubu goma ma a yanzu ba sai dai mutum kawai yadda da ka bashi wani ya wuce kasuwa ma ba za su isa cefa ne ba ko ba haka ba zuwa gobe kaga da ka kaman ma baka bashi zakkar ba eh to yana da kyau a rika badawa dai yadda wanda aka ba din za ta amfanai yau ya dan jalauta shi ma kila in Allah ya taimakai ya ya haye sai dai a ga yana ba wani wata rango na wadda ake ba da gutsun gutsun to ta yi ta yi ranka ya dade sai dai ba ta- ba haka aka fi so ba Eh, in mutum ya raba ya bada gutsun gutsun din inda ya fidda yadda aka ce kuma ya bada duka bai abin nan ga ba za- ba a ce ba ta yi ba ta yi amma dai ba haka aka so ba Eh, ba haka aka so ya yi ba Eh, ba haka aka so ya yi ba saboda me fa'idar da ake bukatar ba za ta ba za ta bada fa'idar da ake son zakkar ta yi ba za ta bada ba ka gani ka ba mutane ka fidda miliyan ka ba mutane dubu biyar biyar goma goma dubu biyar go a ta yi tunda ka fidda kuma ka bada kuma mabukatan ka bada ta amma aikin da ake son ta yi kuma cikin al'ummar ba ta yi ba yadda ya kamata saboda duk waɗanda ka ba zakka kenan ba wanda zai iya yin wani abu wanda nan da wata uku za a zo a ga wani abu na zakkar da ka bashi ko ba haka ba kaga kusan kam- an yi kamar ba a yi ba kenan yau ana so eh, zuwa baɗi a ce to kai wane bara kai na ba wane da wane da wane ku bara ɓangare kaza bana kuma su wane zan ba to kaga ai kila in ka ba mutum da kauri ya dan jajari ko bai iya safin da zakka ba dai yana da dan farcen susa in mai tattali ne ko to kaga sai ka ce to yanzu misali ka hidda da yawa sai ka kawo dan kasuwa ne sai ka kawo dubu ɗari biyar ka bashi yadda zai dan jajari wancan ma ka bashi yan dubu ɗari biyar wancan ma ka bashi wani ka bashi yan dubu ɗari uku misali gwargwadon abun nan ɗin mutum to in bara kenan baɗi kuma in ya zo ka ce a wane bana ba zan baka zakka ba bara kai na ba akwai damuwa ya ka ɗebi kuma wani wanda bara baka bashi ko kuma ba shi ma bana ka bashi wata ɗari biyar ɗin kila in wancan shi tashi bata yaɗu ba wannan shi sai kaga Allah ya yaɗa tashi to haka ake so abin ya ɗan rika ana samu ana ɗan rage talakawa eh poverty na na musulunci ko poverty ko ake cewa poverty ne na musulunci a tallafa ma mutane don su samu hanyar da za su dogara da kansu akwai hanyoyi na musulunci irin wannan eh, ba da hubusi ba da zakka ah, da sauran ayyuka na alkhairi da sadaka da abubuwa wanda da- da irin ah, in akwai yaƙi humusi kayan ganima da sauransu duk irin wannan ne hanyoyi ne na al'ummar musulmi fakirai su samu yar dama gwargwadon iko to tun yanzu ba abin da ya rage mana da sai dai zakka mu dai nan zakka ita aka fi sani tunda ita aka ita ma ba ba kowa ke yi ba masu yin ma ba kowa ke ba da ita yadda ya kamata ba to amma dai ita zakka ita muke magana kan ita aka fi sani yanzu ita ake ta kokarin mutane ma wanda Allah ya hore ma su rika yin kuma su rika ba da ita yadda ya kamata Allah ya mana muwafaka yawa to bismillah wake daga hannu can ni mutum ne yazo wajen sallar janaza sai ya tada ha an yi kabbara daya ko biyu ko ba fara da shi ba shi ma sai ya kabbara ya bi to kila da an karasa daya biyu sai a ce assalamu alaikum to shi ko kabbara biyu yayi to shi ya zai yi to abinda malamai suka ce idan matsayinka ya kai abin ma gawa ka karasa ko an yi liman ya sallama a za a ce gawa da na aishi daga baya ya zo za a ban ma gawar sai ka bi a hankali kai addu'o'i ka cika ta ukun ka ka cika ta hudu kai sallama sannan a ɗauki idan an fahimci haka kuma ka isa a ban ma gawar ka karasa in ko a'a ba a ma san tun da kamar yanzu yadda baba kowa ya san a iya yin hakan ba ko amma ana iya yin haka in aka ga wani ya zo bai samu ba da shi aka fara ba ana iya in an yi sallama a tsaya masabukai su karasa su yi, kamar yadda ake karasa sallah kowa ya karasa kabbara ɗaya ce aka tsere mai da ita biyu ya sallama shikenan sai a ɗauke to idan kuma ba za a yi haka ba ka fahimci cewa da an yi sallama ɗaukewa za a yi kabbara biyu ka samu da liman ya ce assalamu alaikum sai ka ce allahu akbar allahu akbar assalamu alaikum shikenan yayi biyun nan da baka samu ba ko uku ko ɗaya ma ka samu saura uku da liman ya ce assalamu alaikum ba daukewa za a yi ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum shikenan tayi eh Allah ya mai ne ko mace ce ake masalla eh to duk wannan malamai sun faɗi yadda za in ka zo kana katar da ana sallar gawa baka sani ba mace ce ko namiji ce to sai kai mahalitta Allah addu'a eh sai kai he kai da lamirin mace amma kana ne wannan halitta ta Allah Allah ya mata gafara Allah ya jikanta Allah ya sa ta aljanna Allah ya yahe mata zunubanta in ka ce halitta Allah da mace da namiji menene duk ɗaya ne eh Allah ya gafarta zunuban mu Allah ya kyauta karshen mu ya ba mu cika da imani alfarman ma'aiki sallallahu alaihi wasallam اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمن روآتنا اللهم آمن روآتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الأمن والسلامة والطمأنينة في بلادنا وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله